والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu hijira ta 2017 ga watan 4 hijira ta 2021 miladiya za mu yi darasi na biyar insha Allah a cikin littafinmu na darasin littafinmu na riyadu salihin kuma muna nan a cikin babin na alwara wata ko shubahat babin tsantseni da kuma barin shubohohi a jiya mun tsaya a kan hadisi na 601 yau za mu tashi hadisi na 602 insha Allah wa ana abi sur'ata bi kasar sinin muhimmala wa fataiha wa ƙubata bin harith radiyallahu anhu Allah ya da shi annahu tazawwaja ibnatan la'abi ihab bin aziz ci cewa shi ya auri mace yar abi ihab bin aziz fa'atattu imra'atun faƙalat sai wata mace ta zo masa sai ta ce inni kad arba'atu uqubata wallati tazawwaja biha haƙiƙa ni na shayar da wato na shayar da uquba da kuma wanda yake aurenta faƙala laha uquba sai uquba ya ce ma a'lamu annaki arda'atani ce ni ban sani cewar kin shayar da ni ba wala akhbartani kuma ba a bani labari ba faraki ba ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai tafiya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bil madina a madina fasa'alahu sai tambaye shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wa ƙarƙila ya ce to ya za'i tun da an faɗa fa fara ƙaha uquba sai uquba ya rabu da ita wa naka har zaujan ghayrahu sai ta auri wani mijin ba shi ba bayan shi rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi anan shi abi sur'a amma da yake cewa bi kasar sinil muhmala wato sunan zaka iya masa a wannan sin din zaka iya masa kisra ya zama maimakon sar'a a sarwa'a sarwa'a ya zama sirwa'a sannan kuma fataha kuma za a yi masa fataha ya ce sarwa sarwa to shine sunan nasa to shine uqubatu bin haris sunansa kenan Allah ya dade shi shi ya auri aure yayi ya auri wata mace a kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin wato a cikin a cikin fatahul bari ya ce sunanta ganiya sunanta ganiyatu to ya aure ta an yi aure an fara rayuwa ta zaman aure sabon aure an goda amarya fa a tattu imar'atun kawai sai wata mace ta zo wannan mace da tijuwa ce da ta zo sai take ba da labari take cewa ai ita ta shayar da ukuba da kuma wadda yake aure ita wannan ganiya wacce ya aura sai mamaki ya ishe shi yake cewa to aini ban san cewar kin shayar da ni ba kuma ni ba a bani labari ba eh ba ta gaya masa ba kuma ba a gaya masa ba la'alla gidan da ya taso ko ma a gaban iyayensa ne da ya taso to ba a dai gaya masa ba to shine a wannan lokaci sai farake wa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce tafiyar a maka ne abin ya faru na haka kawai ya shirya tafiya ya shirya kayan tafiyar sai ya hau abin hawansa sai madina dalilin wannan tashin hankali ta shi ne da ya tafi sai ya je gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a madina ya gaya masa ya ce kaji kaji shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kai fa waƙar to yaya za ka yi tun da an riga an faɗa ai ma'ana kai fa biha ya ce waƙar za'amat a wata ruwayar kenan ta bukhari ya ce waƙar za'amat an na ha ƙarza'a ta kuma ya ce da'aha an ka ya ce tun da an riga an zo ita wacce ta shayar ɗin ita ce ta zo take ba da shaida da kanta cewa ta shayar da kai da ita ko mun san cewar nassi daga alkur'ani mutum ba zai auri wacce suka sha nono ɗaya da shi ba ko da ba tsatsansu ɗaya ba ko da ba uwa ɗaya ce ta haife su ba ko uba ɗaya ne ya haife su ba amma dai mace ɗaya ce ta shayar da su to wannan dalilin wannan shayarwar ya zama dalilin haramcin wannan aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ya ce da'a ka rabu da ita ka rabu da ita da anka shikenan shine sai fafaraka ha ya rabu da ita wa naka had zawjan ghayruhu ta auri wani mijin bayan shi mi kidadi adadi adadin kwanaki ko adadin eh wannan an dan sami ikhtilafi na malamai wasu suna magana cewar idan ya fi zuka uku zuwa abin da ya sama shi ne shayarwa ta tabbata kaga wato a irin nasu mazhabin shi ne idan watakila shayarwa ɗaya ce yaro yana jariri yana abin nan ya zo ya sha ya sha nono sau ɗaya wannan bai isa a ce haramci ya shiga ba amma eh eh ko da bai ko da bai ko da eh ko da bai ko sha zuka a ai ake a ai da abu ɗaya ne ko abin da nake nufi a nan shine idan dai yaro ya zuƙi nono ai zai sha a wasu ko zai haɗe to in dai ya zuƙa ya sha ɗaya a ɗaya kenan to na gane abin da wani rubli ke nufi wato wai a ce lokaci ɗaya yana jin yunwa a ɗauke shi a ɗora shi ya sha kaga wannan sha ɗaya ne a gurinsa ko a ajiye shi sai kuma a kuma kawo shi wani lokaci a kuma sa shi ya kuma sha na biyu sai a kuma kawo shi na uku haka ke nufi eh to ina ganin dai ba haka suke nufi wasu zukar ya ja sau ɗaya ya ja sau biyu ya ja sau uku kuma ta ga ma'anin ma za ta fi dacewa saboda ko ba komai shine shan da za a ce ya sha ya ƙoshi ya sha ya ƙoshi amma in maga hukuncin wannan wannan sahabiyar da ta zo ta kawo ƙara gurmanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tambaya ba a ce ƙara ba wanda tana tare da wani maulanta tun yana ƙarami take rainansa to kuma ga shi ya girma ita kuma tsufa ya zo mata to amma yana shiga gurinta kuma tana tabarruji wato tana zama a cikin gida irin zama dai irin na gida wanda mace za ta iya zama babu kallabi ko babu wani katon mayafi ko hijabi ko abu sai take gaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tana ganin shigar da yake yi yake kai komo kada ya zama cewa tana suna ce aikata haramci hakan tunda ba muharramin ta bane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kai balaga ya girma dama girman nema abin ya dame ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mata umarni da ta shayar da shi to shine aka ce ta shayar da shi har sau uku to wannan zuƙa sau uku sai ya zama to ya haramta daga ita da ita kanta da eh a gani ita kuma gashi girma ma ya same ta a gani saboda ka daga nan gurin wannan abin ya zama to cewa silar haramcin cewa ta zama muharramarsa ta zama uwa a to wannan kuma kaga aiki wani abu ne wanda ba lallai ya iya sani ba amma saboda shari'a saboda shari'a tana so shari'a ta tabbatar da abin nan ta tabbatar da da hukunci haka aka hukunta kuma hakan aka yi kuma daga nan shikenan ya zama a mazaunin ɗanta eh ya zama a mazaunin ɗanta ba zai aure yarta ba ita ba zai aure ta ba ba zai babu wani abu duk abin babu wata alaka shikenan ya zama ɗa ita kuma ta zama uwa daga wannan lokaci to shine wannan za mu ga fa'idoji a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ta fita izuwa ga neman ilimi yanzu mu duba mu ga mutumin da zai tashi daga makka garin makka ya tafi madina ko a haka a yanzu ina jin dai ya kai kilomita 400 ko? ya dora mako zai kai 500 sai zuwa da 50 zuwa 500 to wajen kilomita 500 saboda me saboda ya nemi ilimin wani abu da ya shige masa duhu kaga akwai shubaha shubaha ce ta same shi amma saboda yana son matan nan ya aure ta ya ga kai shi fa bari ya je ya yi abin da ya san cewar zai warware masa wannan takaddama zai warware masa wannan shubaha shi sa ya tattara ina sai ina sai ya kama hanya ya hau abin hawa ya tare duguziri ya tafi kuma wannan yana ƙarin nuni da irin yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi masa suka isa matuƙa wajen wato a miƙa kai miƙa wuya ga shari'arsa ga kiransa ga kuma koyarwarsa kaga bai yadda ya tsaya ya amfani da hankalinsa ba gashi kuma a lokacin babu waya inda da wayar ma wannan wayar ne da muke gani yanzu da da ita a lokacinsu ni ban ce za su rika ɗauka suna buga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waya wallahi saboda ladabi ba su buga ba su iya ba gani za su yi kamar su wul adabi ne sai su ga cewar kawai gara mutum kawai gara ya dauki kafa ya tafi kuma sannan kun san su a koda yaushe ma su ganin sa ganin sa ma wani daɗi suke ji lokacin da mutum yake zaune yake cikin damuwa ko yana wasu tuntuntuni ko wani fargaba ko wani abu kawai sai tashi tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ji ya ga fuskarsa sai samu wannan mutuwa to kaga saboda ka wannan ya nuna irin falala irin ta neman ilimi shi yasa wato in har mutumin da yake makka zai tashi tafi madina kamar yadda muka ambata kilomita 500 ko sama da haka to kwa lallai wanda yake a cikin unguwar ibrahim kunya zai fito daga gidansa ya yi tako ashirin ko talatin ko a hamsin ko wani rabin ya taho masallaci don ya ji karatu ko don ya nemi ilimi ina ganin ba shi da uzuri inda ya ƙi zuwa ba shi da uzuri inda ya ƙi zuwa ba shi da uzuri tunda dai wancan shi yana ganin bai sallada a kansa uzuri ba tafiya kilomita 500 na sosai wannan ilimin kwarai da haka har abin ya zo mana wani rune yake cewa yadda ya zo ya ɗauki wannan ilimin na farko dai abin da ya kai shi kenan makan zai kuma koma sannan kuma can ma idan ya je zai yaɗa ilimin zai yaɗu gashi nan ku ya yaɗa ya zo mana har nan don wannan hadisin shahidi ne a cikin hukuncin fikihun shayarwa umda ne wannan hadisin da aka kawo shi dalilin haka ya haƙura da ita duk sanda yake mata kuwa to kaga inda mai son wannan kuma yana ɗaya daga cikin fa'idar wato ƙarfin zuciya na wara'u na tsantsini yadda yake son ta ɗin inda wani ne shuru zai yi wata ilma ya bi matan mai ba da labarin ce don Allah don annabi ke rufa wani asiri kada a ji zancen nan kawai kin faɗa shi kenan a yi shiru da magana a yi shiru da zancen kaga ba a ji ba ballantana a je a kai gaba saboda haka kawai shi ya shiru ya ci gaba da rayuwa da matarsa tunda yana santa tunda ya san cewar in har da gaske ne to ya san akwai wannan hukuncin na cewar to ba zai iya zama da zai iya rayuwa da ita rayuwar aure ba sannan za mu ga za mu ga wato ainihin hikima irin ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma wato ainihin iya koyarwarsa da kuma tsayawa akan akan shari'a shine mutumin nan da ya zo ya gaya masa wato za a so a ce a to tun da haka ne an riga an yi auren shi kenan jika amma afuwa tun da ba komai an maka afuwa kuma zai yi yin afuwa in yi irin ma shi kenan sai a canje shari'a saboda dalilin wannan afuwa tasa amma saboda karfin saboda kiyaye shari'ar Allah sai ce masa to karbi da ita karbi da ita abinda aka gaya masa kenan ce karbi da ita shi kuma ya haƙura ya rabu da ita ya auri wata ya bata ta auri wani Allah ya mana muwafaka wa an hasan bin ali radiyallahu anhu ma Allah ya dada su qala yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a ma yuribuka ila ma la yuribuk yace na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewar kabar abin da kake kokonto ila ma la yuribuka zuwa ga abin da baka kokonto fa inna fa inna sidqa tumanina haƙiƙa ita gaskiya nutsuwa ce wa innal kadhiba riba haƙiƙa ita kuma ƙarya wato ɗimuwa ce wannan alhassan bin ali sai na hassan kenan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan na Fadima Allah ya da shi shine ya rawaito wannan hadisi yake cewa ya kiyaye wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana nufin da gairu wasiɗa shine cewar ya ji wannan lafazin daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba tare da wasuɗa ba wato ba tare da wani a tsakaninsu ba wato shi da shi ya gaya masa to wannan yana bayuwa ga irin alaƙa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake yi da zuriyarsa shi ne wato yana zama da su tun sanda suna ƙanana yana wasa da su yana ɗebe musu kewa yana yin duk wani abubuwa da zai wato ainihin wato zai ja su a jiki kuma dalilin haka dalilin wannan ja a jikin har yake sanar da su shari'a to da haka ya koyawa sai na hasan wannan kalmar shi ne sai na hasan yake cewa shi ya kiyaye wannan ba tare da wata wasuɗa ba wannan faɗin na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa ka bar abin da kake kokonto shi wannan abin da kake kokonto shine na daga ƙauli ko fi'ili sawa'un abin nan na zance ne wanda za a faɗa da baki ko kuwa na aiki ne wanda za a aikata aikace to wannan shi ne abin da yake nufi sannan ya ce zuwa ga abin da baka hukuntu to wannan yana ƙara nura mana cewar kaga yana ƙari mana bayani na waccan shawahar ta baya da muka bayani duk abin da mutum ya san cewar akwai gargada a cikinsa na daga zance ko aiki to ya bashi barinsa shi ne fi masa alheri in har ka san abin da za ka faɗa ɗin baka da dahir baka da tabbas a kansa to gara ka bashi shi isa wato waɗanda suke da hikima suka fi wato suke da yawan yin shiru kun san masu iya magana a larabci suke cewa a sukutu hikima shine a turanci ake cewa silence is a wisdom to wannan bature tura a gurin laraba suka samu wannan as-sukutu hikima yin shiru hikima ne kuma duk mutumin ku kula da duk mutumin da ya fiye yawan yin shiru bai fiye yin kuskure ba bai fiye yin kuskure ba saboda shi yawan magana komai aka taba ko komai kawai ka saki baki kai magana kawai kai komai ka sani ko kuma a'a kai kawai sai ka yi magana a ciki sannan watakila zancen ma ka dinga yin shi babu babu babu kaidi akwai wanda za ga a ɗabi'arsu in za su yi magana suna da yin magana irin haka daki-daki irin za ka ga mutum irin ba shi da saurin irin ba shi da saurin yin faɗan kalmomi irin ya saki zanciyar ta ta haka za ga idan zai yi magana yana yin ta dalla-dalla a hankali to ko irin wannan ma baiwa ce daga Allah baiwa ce saboda shi zance a ce wai kawai kai za ka saki zance kawai kai yanayin karatatatatatata kawai to maganganu da kalmomi za su yi ta fitowa ko babu kaidi za su yi ta fitowa babu babu abin da mai ake cewa babu linzami babu linzami amma wanda yake yin magana a hankali yake yin ta da nutsuwa to in aka yi sa'a idan za ta fito zai rinka lugugwita ta kafin ya yi ta haka zalika aiki duk abin da mutum zai aikata sai tsaya ya gani yana da garanti yana da dahir wannan abin da zai aikata din daidai ne ko ko ba daidai bane kuma idan ba daidai bane ya je ya tambaya yanzu ai ga hadisin uquba nan da muka karanta yanzu yanzu yana tare da mace sabon aure amma an zo an gaya masa abu ya ga cewar ba kuma a lokacin ku kula lokacin da ta zo ta gaya masa fa bai sake ta ba bai rabu da matan ba kuma mahayyacin baya ce amma ni ba a gaya mun ba ba a bani labari ba duk ya faɗa daga nan me ya faru sai ya kama hanya ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi saboda yana ganin shi kadai zan yanke masa hukunci kaga ashe da da da da da ba dan yana da kafa kafa yana da wara'u a wajen aikata abin da yake da shakku a kai ba da a gurin sai ya ce to ke kin ji abin da aka faɗa dan haka auren mu da gayo ya haramta na sake ki tashi ki tafi kaga ai bai haka ba bai haka ba saboda akwai shakku a ciki akwai shakku a ciki sai ya bari sai ya jira sai da ya ji samu dahir ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manta man faɗa ba a cikin ɗaya daga cikin fa'idojin wancan hadisin shine fa'idar karɓar shaidar shayarwa shaidar shayarwa haka zalika kamar shi kan sha'aura shi isa ake kafa masa shaidu adalai guda biyu yana ɗaya daga cikin ahkam arkan na aure shine cewar abin nan siga sadaki shaidu waliyi ko kamar yadda aka ambata na haka wannan shaidun har da za ku ji idan shi mai aura mai ɗaurawa an ce an an aurar da wanci ga wani eh a bisa abin da sadaki kaza za a ce jama'a kun shida ce sun shida to kaga a wannan taron an ma fi sama da biyu an fi sama da biyu saboda ka ana buƙatar shaidar wannan shaidar to haka zalika shayarwa to shayarwa ana iya yin ta ya zama cewar mutum ɗaya ne zai iya shaida shayarwa musamman kuma wanda ya shayarwa to ita da ta shayar ɗin ai ita ce a haƙu na ta ba da wannan shaidar saboda ita ce ta shayar da abin shayarwar nata ita ce ta ba su nonon ta suka zuƙa ba kamar ma yadda wani zai gani ba dan yanzu wani zai iya ganin ta ɗauke shi ta ɗora shi a kan cinyarta ko a cikin mayafinta ce a yau ta ga wani jariri can a hannunsa wani ai wani ai ta sha ɗaukarsa ai ba lallai ne ya zama to tana ɗaukarsa amma ta shayar da shi saboda kaga shaidar ba kamar tatin ba to wannan yana ƙara ba da wannan fa'idar cewa za a karɓi shaidar ta a matsayin shaidar shayarwa saboda haka duk abin da mutum zai yi ya tabbatar da cewar baya kokonto a ciki sannan ya ce hakika ita gaskiya nutsuwa ce wato ma'ana tana bayuwa tana shaidar da kai tana tsayar tana tana shiryar da kai zuwa ga abin da zaka samu nutsuwa haka zalika wa innal kadhiba riba ita kuma ƙarya dimuwa ce na'am alaikum salam to gaskiya ne abin da yake magana a kai shine cewar ita matar da ta yi da ta zo ta ba da wannan labarin cewar dole ne da ta ji sun yi wannan auren dole ne ta zo ta faɗa cewar ta shayar da su ko ko in ta shiru shi kenan to al'asal a nan gurin shine ya kamata ta faɗa eh inda tana da masaniya dole ne ta faɗa saboda abin da za su aikata ɗin ko abin da suke aikata ɗin ya riga ya haramta to kuma gashi an ce al'amuru bil ma'ruf wannan hayu anil munkar wajibi ne ga dukkanin mumini saboda ka kafin don ta yi hani da mummuna ta tabbatar da wannan aikin na yin hani da mummunan aiki shine dole ne ta faɗa ayin ba amanta ba lokacin da muka yi na yi hudu ba akan al'amuran bil ma'ruf wannan hayu anil munkar ai na faɗi wannan cewar idan mutum bai aikata mutum wato dole ne ya yi umarni da kyakkyawa kuma ya hani da mummuna to idan zai ga za a aikata mummunan abu yana da wajibci a kansa ya aikata ya hana wannan mummunan shi sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba zai iya da hannunsa ba ya yi da baki in ba zai iya da baki ba ya a zuciyarsa to ɗaya daga cikin hannun da zai yi da baki shine ya je ya gaya wa wani hukuma ko wani authority wanda ya san cewar shi zai iya hanawa sauraka ita wannan matar a cikin haƙƙinta ta je ta faɗa ta bayyana ta gaya musu cewar ga halin da ake da suke ciki ga abin da ya faru wannan wajibi ne domin yin hakan ta yi hani da mummunan aikin da za su aikata domin aure sunna ce halal ne amma kuma ya haramta a tsakaninsu don haka